أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bisa ga cigaba da karatunmu na alfiyatu bin malik a yau da izinin Allah za mu cigaba da isin mosul wadda ke dace mun fara a baya muka ce to za mu dawo baya saboda waɗansu dalilai so insha Allah subhanahu wataala za mu fadar ka farkon isin musul din insha Allah isin musul suna ne wanda aka zo da shi don a haɗe da tsakankanin jimlola guda biyu daidai yake kaman gada kaga ai gada ta haɗo tsakankanin hanyoyi ne guda biyu ko to haka shi ma isin musul suna ne wanda yake haɗewa ko kalma ce wacce take haɗa tsakankanin a gada guda biyu ko kuma jimlola guda biyu ismu alsimal musula din nan akwai sunaye akwai harufa sannan kuma akwai ai suke na mako sunaye ne da harufa na'am eh wani maganuna ne na rubuta shi kuwa batun da na san di bari din na sake rubuta shi da akwai wanda ba su yi ga birin الموصولات sun kasu kashi biyu akwai musulat ismiya waɗannan asma'ul musulat sunaye ne akwai kuma musulat harfiya musulat ismiya kashi biyu ne ko akwai musulat khasa watan su da na musulat khasa sun keɓantu ne kawai da waɗansu lafuzza kamar misalin allazi kaga muktassin ne bil mufrad da muzakkar ko kaga allati muktassin bil mufradatil mu'annatha sannan kuma akwai alladani yake mutum ne kawai ga maza biyu allatani mata biyu sai kuma alladina wannan lijami'in zukur ko mutlakan lijami'in mutlakan sai kuma allati ko kuma alladi da kuma allati diddi ko kuma allai diddi su ne da waɗannan haka sannan sai musulat amma su sun shafi duka maza da mata musulat amma ba guda nawa ne akwai man akwai ma akwai alif da lam akwai za ita ce wanda ake hada ta da man kuma kamar ma za man za kun gani da kuma zu a tabiya wato yanzu a harshen lugatu tayi sai kuma musulat harfiya guda biyar ne ko akwai an almasdariya annasiba akwai an almasdariya sai anna dukan su ma mausulat ne harfiya akwai kai allati litta'lil ta'liliya akwai kuma ma المصدرية akwai kuma lau waɗannan musulat ne haifi amma ibn malik bai kawo a cikin littafinsa ba haruffa ne amma dukansu ana amfani da su isin musul insha Allah darasa mun gaba za mu ji mabanci tsakankaninsu to abinda muka rubuta shine akwai al-asmaul musula ko kuma al-musulat dinnan sun kaskashi biyu akwai musulat ismiya su waɗannan sunaye ne waɗanda ake amfani da su a matsayin asmaul musula al-asma al-musula sannan sai musulat harfiya to al-asma al-musula su sun kaskashi biyu ne akwai waɗanda sukan zo sun keɓanci ne kawai ga waɗansu mutane suna ake ce musu almasulatul khasa akwai kuma nau'i na biyu su kuma sun keɓanci ne a sun gama kowa da kowa almasulatul amma kenan almasulatul khasa akwai allazi akwai allati akwai allazani allatani allazina allati ko da alla'i zaka iya zuwa da su babu yawon kuma suka ce allati alla'i almasulat al'amma akwai man akwai ma akwai al alif da lam a ismul fa'il da ismul maf'ul da sifatul mushabbaha sai kuma sifatul mushabbiha sai kuma za za wanda akan hada shi da ma ko man sai kuma zu at-ta'iyya duk waɗannan musulat ne amma domin idan ka ce man ya shafa namiji ya shafa mace ya shafa kowanne daga cikin halittu ya shafi mai hankali da mara hankali hakanan ma mausulat harfiya kuma su waɗannan mausulat harfiya sun shafi su harufa ne kawai kamar akwai lan akwai an akwai anna akwai kuma kai akwai ma akwai lau a hankali insha Allah ta'ala za mu ji bambanci tsakankaninsu insha Allah to shi ne ibn malik zai mana bayani akan waɗannan asma mausula dinnan shi ne ke cewa mausulul asma'il mausulul asma'il ladhil unthat lati wal ya idha ma thunni ya la tuthbiti mausulul asma'i sunaye daga cikin musulat dinnan watan idan aka ce al-asma'ul musula sune kamar haka akwai allazi lil mufradil mudhakkar kaga wannan ism musul ne musul ismi ko ko harfi ism musul ne ismi ko kuma mausul ismi kenan to khasun ne ko ko amun ta khasun ne kawai domin allazi khasun ne bil mufradil mudhakkar sai allati lil untha mace kuma sai kai amfani da allati kaga allati khasun ne bil untha kawai mufradatul muannatha to allati din nan tana da ya'un kaman inda allazi mana da ya'un inda zaka mi da su musanna sai ka ce allazani allatani kaga ka cire yawon din shi yasa ibnu malik ya cewa waliya idza ma sunniya wa idza ma sunniya idan aka mai da allazi da allati tasni aka mai da su na musanna to la tusbitil ya kaka tabbatar da yawon din sai ka share yawon kawai بل ما تليه أوله الألامة والنون إن تشدد فلا ملامة بل بركوي ما تليه حرف da take bi ita wacce na yau din aulihil alama kamar na mushi ka sa mushi alama ka jibantar masa da alama kaga idan ka ce allazi yawon ɗinka tana bin menene zalin ko to sai ka sa mushi idan ka mai shi musamman kaga za ka ƙara alifin da nunin ko to sai ka sa mazalin din nan alama da ya dace da wannan alif din sai ka sa fataha kenan allazani kaman allati sai ka ce allatani kamar haka to zaka iya tashdidin nunin din allazani sai ka ce allazani allatani allatani afuwan allazani allazani allazi allazaini allazaini duk ya halasta a nan ne ma ka sami kiran abdullahi bin abu amrul basri wallazani yatiyaniha minkum fa'azuhuma da ibni kathir idan ba na manta ba wallazani وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين والنون من ذين وتين شددا أيضا وتعويض بذاك قصدا والنون من ذين وتين شددا سكتي والنون كاغا نونون min zaini da aka same ta lafazin zaini wataini da kuma lafazin taini shuddi da dukansu ana musu shadda aidan su ma haka watan ba Allah zani ake manuni din shadda kawai ba hatta Allah zaini da kuma Allah taini ana musu shadda to me yasa aka yi manunin din shadda shi ne ibn malik yake faɗa mana cewa wa ta'awidun bi zaka qusida wa qusida zalika bi ta'awidin wa qusida bi zaka abin da yasa aka mun nunin shadda an nufanci ta'awid wata musanya ya'un ɗin da aka share ne in ka ce allazina ko ko allazi allati ai akwai ya'un ko a kaga musanna sai aka share ta saboda an yi ziyadan alifin da nun ko to manufan yin manunin shadda na allazani allatani allazaini allazaini allataini shine a musanya ya'un din da aka share ta a lafazin mufrad din kun gani shine ta'wid na'am to jam'ul ula ko jam'ul ula alladhina jam'il ladhil ula alladhina mutlaqa wa ba'dhum bil wawi nataka nataka to kaga alladhi tasniya din su shine mene alladhani allati allatani to menene jam'in alladhi shine malam yake ce mana al ula kaga lafazin al'ula jam'ul ladhi jami ne na allazi da kuma allazina mutlakan kawai baki baki dai kawai wato ma'ana in ka ce allazina zai iya daukan maza zalla zai iya daukan gaurayen maza da mata kamar yadda al'ula ma haka jam'i ne na isu mausul yana daukan maza da mata ko kuma zallan maza to allazina din nan mafi shahara cikin su shine a ji shi da ya'un da nunin kawai fi halatin raf'i ja allazina allamuni wa fi halatin nasbi ra'aytu allazina allamuni wa fi halatin jarri sallamtu ala allazina allamuni kamar haka wa ba'dhum bil wawi raf'an nataka sai kace wa nataka ba'dhum bil wawi raf'an allazina lokacin nafa'a wata lokacin da ya zama isma zai zama fa'il to an ji wadansu suna yin mushi mu'amala da wawun sai sai ja allazuna allamuni da wawun lokacin rafa'a kan kenan lokacin nasba da jarra da ya'u suke furci shi mun fahimci nan ko kaga al'ula jam'i ne mai waka yana cewa wa tublil ula yastal'imuna alal alal ula tarahunna yawmar rau'i kal hidil kubal kubul kaga al'ula jam'i ne ibn agil gaci ne kawo shahid mu yi kokari mu sami ibn akil da saboda zamanin kafin a biya din muna karanta shahid din don in kana ganin misalan zaka fi abin nan kaman mai waka nan yana cewa نحن الذين سبحوا الصباحا يوم النخيل غارة ملحاها kagani nahnu allazuna bai ce nahnu allazina ba sai ce nahnu allazuna sai kawo shi da wawun shine ibn malik yake nufi da wa ba'dhum bil wawi rafa'an nataka ya bi ko billati wallahi allati qad jumi'a wallahi kal ladina nazaran waqa'a billati wallahi allati qad jumi'a sai kace qad jumi'a allati labazin allati ism mausul mausul khassa ko an kawo jam'in sa da mene labazza biyu sune allati da kuma mene allahi kana da maka sa musu ya'un kace allati ko allati allahi ko alla'i duka kira'a sun zo da sunan Kur'ani. wallahi kallazina nazaran waqa'a to allazina an ce lil jami'in mutlaqan ko to amma alla'i ism mawsul ne na muzakkar kuma muannas jami'i ne ko na muzakkar kuma muannas na muannas domin jami'in allati ne alla'i to wai a zo da alla'i a nufanci tawagan maza watan yazo yana da ma'anan allazina wa ka nazaran ya zo a cikin baiti amma kaɗan ne aka samu haka kenan alla'i mata ne jami'in mata kawai ake nufi da su amma a yi zo da shi da ma'anan allazina watan ya ɗauki jami'in maza yakan zo amma wannan ƙalil ne jiddan fil arabiya mun fahimci nan ko to ya ga magana akan musulat ismiya al-khassa yanzu kuma zai magana akan al-musulat ismiya al-amma al-amma shine sai yake cewa waman wama wa al tusawi ma dhukir wa hakaza zu inda tayyin shahir وكلا وكلا وكلتي ايضا لديهم ذات wa mawdi'a allati atadawatu wa man wa ma kaga man ismu sunni ma ismu sunni shi ma wa al da kuma al wannan ismu sunni amma wani iri amma amma domin man ya shafi tawagan maza ya shafi tawagan mata zalla ko da gauraye ne ma shafaɗa namijin maza da mata ya shiga ma haka ma da al to man da ma da al tusawi ma zikir sun yi daidai da allazi allati allazani allatani allazina allahi allati sun yi daidai da su su ma man da ma da al ana amfani da su a matsayin al'asma'ul musula amma amma ko wa haka za zu haka nan ma da labasin zu inda tsaye in alugatu tsaye shihir wannan ya shahara amma zu din idan ta zo da ma'anan allazina ay allazi to tana lazimtan wamun ne kawai jaa zu qama ai jaa allazi qama ra'aitu allazi ra'aitu zu qama ai ra'aitu allazi qama sallamtu ala zuqama kaga zuta da zumciwa mun ne kawai a lugatu tayyi mun bincin ne ko shine yake nufi da mene wa kallati aidan ladayhim zatu afwan wa hakaza zu hakan nan malafazin zu ism mawsul ne inda tayyi a lugatu tayyi shihir wanda yake haka ya zanto shahararre mana zu ya shahara a wajen mutanen tayyi cewa ism mawsul ne wa kallati aidan ladayhim zatu hakanan sai ka ce wa zatu labazun zatu kallati aidan ladayhim labazun zatu ana amfani da ita ne kamar mene allati a wajen su lugatu tayyiba kaman yanda zu yake da ma'anan allazi ko to haka zatu na da ma'anan allati ya fita wa mawdu'il lati ata zawatu to in ka ce zatu shine mene mufrad na mu'annas me musannansa zawata jam'i fa zawatu shine ke cewa wa mawdu'il lati kaga ata zawatu wa ata zawatu lafazin zawatu ya zo mawdu'al lati a wajen makwafin allati kaga allati jami ne ko madalla to jami'in zatu shine zawatu mun yi baiti da kiran bakwai kiran masha Allah kaga ja'a zuqama ja'at zatu qamat ra'aitu zatu ra'aitu zatu qamat za ta kamat sallamtu ala za ta kamat ka gani wa mislu madha ba'da mastifhami aw man idza lam tulga fil kalami ku duba a cikin rubutun musulat amma ba gaza ba to shine gashi nan zai kama na annan baiti na gaba wa mislu za wa mislu ma za sai ka ce wa za kaga nafasin za mislu ma shi ma kaman ma ne shi ma isin musul ne mene za din isin musul ne amma shi za bai zama isin musul sai da sharadi idan an zo da shi gaban mene ma a alistifhamiya ko kuma man alistifhamiya shine ba da mastifhami za shi ma isin musul ne kaman ma yustamalu lighayril akil kun gane ko wani da akil ma amma sharɗi ne ma ɗin ya zo a gaban ma istifhamiya wa wakilin lazina taƙau ma za an zala rabbukum aiman lazi an zala rabbukum eh sosai ya shiga auman ko kuma man idan lam tulga fil kalami idan Allah kam da shi mai zo zamu ga auju na manza din nan ko maza ko manza zamu ga auju nan sada ili idan su insha Allah amma dai anan a gane cewa za ismu sul ne idan ya zo a gaban ma alisifhamiya da kuma man alisifhamiya mun fahimci wannan ko da sharadi kar ai ilga'i kar a jefar da mene kar a jefar da zadin da akwai lokacin da ake jefar da ita zadin za sai ilga'inta kawai to a wannan ba za ta zama isin musul ba za mu gani insha Allah da rashi mai zuwa shi yasa ibnu malik ce idan lam tuta bil kalam fil kalam to mun san cewa yanzu idan ka ce جاء الذي قام جاء الذي قام kun gani da muka zo yi ilaji wannan isin masu ko kaga kama anan zai zai zama ne jumlatu sila ko silatul masul ko to ai kaga anan a fi'ilin kama akwai mene fa'ili ko taqdiruhu huwa wannan ko din shine zai koma mene ism masul haka nan ko da ka ce ja'atil lati qamat to dole jumlatu sila din da zan tuna kunshe da lamirin da ya dace da ism masul wanda shi adadin zai koma shi wannan lamirin ana ce mishi ne a'id a e gani to shine wa kullu hayil zanu ba'da hasila duk idan ka samu allazi allati to gaban sai an samu jumla ko dai jumla ismiya ko jumla fi'liya ta zanto mene ita ce ta zamsila kuma dole ne ta zanto tana kunshe da lamirin da zai koma zuwa mene allazi ismu su ko allati shine ibnu malik yake sai mana bayani da cewa wa kullu kaga duk waɗannan sunayen yalzamu yalzamu sila ba'daha ba'da ba'dahu lazimi ne a samu jumla wacce ake ce mata jumlatu sila a gabansa ita jumlan nan na sila wajibi ne ta zanto mushtamila ta tattaro ko tana kunshe da ala zamirin wani lamiri la'ik wanda ya dace da isin musul da ke ba yanzu kaga ja allazina allam allam allamtuhum ko kuma allamuni kaga wannan allamu ba gawamun ba kaga wannan tana ta baka da mene allazina dinna to saboda haka al asmaul musula la yatimmu tamamu ma'aniha illa bi zikiri jumlar sila bada wa yushtaratu fi hadhihi aljumla an takuna mushtamilatan ala madha ala dhamirin yaudu ila ismil mawsul wa wala'ikun aidan wala'ikin aidan don ne zanto jumlolin suna kunshi da lamirin da ya dace da isim mawsul din zai koma musha ba no kenan yanzu na ganin bari mu tsaya ne saboda wannan wani bayani ne na shi ma wanda ke a zai kyau mu dauke shi ne na musamman idan Allah ya kai mu sai mu ci gaba da izinin Allah idan akwai tambaya to bismillah shi kenan ko سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك